إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكو قوتا شدا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة أنا دا هكرا دبو ديار دا ريهود دا أربعين دا بيار wanda ya zo daidai da 26 ga watan 12 a Gregorian kalanda 2023 wannan shine kaset ɗinmu na 104 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba mun kammala da babin a man raka'a duna safi me hukuncin mutumin da ya ruku'u bai riga ya iso sahu ba mun kawo hadisai guda uku hadisin abi bakarata da hadisin zaidu dan wahab daga babansa daga kakansa daga abdullahi dan mas'ud a da kuma ainihin wato hadisi daga ainihin wato ata da daga abdullahi dan zubair wanda waɗannan hadisai mun tattauna su a karatunmu na sati da ya wuce kuma muka fahimci cewa wannan matsalar ba a bar ta da jijiyar wuya ne a kanta ba a based on ko according to abubuwan da waɗannan hadisan suka zo da shi so muna addu'a Allah ya gyara mana ibadar mu kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya za mu tahi yau ma yi umaru bihil imamu min at-takhfif abinda ake umartar liman da shi na sauƙaƙa wa mutane da kuma tausaya musu a halin sallah ana buƙatar liman ya zama mai sauƙaƙawa mai tausayawa mai kuma bin mutane a hankali a halin yana jan su ainihin wato sallah kar ya zamanto yana ainihin wato takura musu an abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-kabira fa idza salla li nafsihi falyutawwil ma sha'a hadisi daga abu huraira wanda al bukhari da muslim suka rawaito wannan lafazin kuma na muslim ne imamu turmidi shi ma ya rawaito wannan hadisi haka al-imamu al-ibn majah ya fitar da wannan hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif idan ɗayanku yana sallah da mutane to ya sauƙaƙa karka ja sura mai tsayi ka ɓalle tilawarka a lokacin da kake jan mutane sallah sai manzan Allah ya faɗi illar da ke cikin haka da kuma abin da ke wato haifuwa sakamakon tsawaitawa sai manzan Allah ce fa'in na fi ba'if domin a cikinsu akwai mai rauni in an ce ba'ifi mai rauni ba ana nufin wanda ba shi da lafiya ba a'a lafiyarsa kalau amma shi ɗabi'arsa ne baya jura tsayuwa ɗabi'arsa ne baya jura yawan tsayuwa da kuma yawan tsayawa a jima ana abu kasa a kota nan da Allah ya musu wannan jarabawa ba wata jinya a jikinsu amma Allah ya halice shi mutum ne jikinsa yana da rauni kwarai da gaske kuma raunin nan ta ɓangarori da yawa ta ɓangaren ibada yana da rauni ta ɓangaren zamantakewa yana da rauni ta ɓangaren mu'amala yau da gobe duk yana da rauni to wannan raunin tun da ba wai yin kansa ba ne haka Allah ya shirya halittarsa da yanayinsa to kai a bukata akwai bukatar ka tausaya mishi kar ka kure masa lamba ko ka kure masa adaka wajen ainihin wato tsawaita masa a lokacin ibada na fata an gane a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yawa zaka je yana cewa alaikum bima tutiquna ina horar ku da idan za ku yi ibada ku yi abin da kun san za ku iya sai ce fa inna Allah la ya mallu hatta ta mallu Allah bai kosawa da ba ku lada har sai kun kosa da yin ibada alaikum bima tutiqu na hore ku da yin abin da za ku iya cikin ibada duk abin da ka san ba za ka iya ba a kar ka ɗauke shi yasa yake gaya wani sahabi yake cewa la takun mithla fulanin kar ka zama tamkar wani kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl da mutum ne mai tahi tsayuwar dare daga baya sai ya watsar shine mutum in zai dauka ya dauki iya abin da zai iya kar ya dauki abin da ba zai iya ba ko hisbi ne zaka yi ma'ana abin da zaka dinga karantawa a wuni ko a dare ko a rana ko a yamma na karatun qur'ani ko sallah da za ka yi da daddare ka karanta wani hizbi naka da ka ɗauka wa kanka to ka ɗauki iya wanda za ka iya ta yadda za ka jure ka daure ka jajirce ka kafe kana yi ba tare da kame ba ba tare da ka dakatar ko ka yanke ko ka daina ba wannan zafin kai da mutum zai rungumo abu ba bayan wasu kwanaki sai ka ji yayi lif yayi lakwas ta wannan ɗabi'ar Allah da annabi ba sa santa abinda ake so shi ne jurewa komai kankantar abin da kake yi kuwa komai kankantar abin da kake yi Allah baya so ka fara ka bari musulunci baya so ka fara ka daina an fi so in ka fara ka doge to tunda ana buƙatar dogewa to sai ka ɗauki ɗan kaɗan karka ɗiba da yawa ina fata an gane nafila ne a dare ka ji raka'a uku za ka yi raka'a biyu da wuturi kwaya ɗaya ka iya wannan za ka iya kai ta yi ranar da ka saba da wannan sai ka ji za ka iya ƙarawa babu laifi a'a karatun ƙur'ani ne sai ka ji kullum dare za ka iya izu biyu to ka tsaya iya nan ranar da ka ji abin ya bi jikinka kana buƙatar ƙari sai ka ƙara ina fata an gane haka duk abin da za ka yi a musulunci to ka ɗauki gwargwadon iyawa kuma kar ka damu da masu yi maka shega yanzu idan nafila ka san mutane haka suke mun yi umara da wani bawan Allah to sai ya zama ni idan na je Allah ya kai ni umara na ina ɗaukar tsari wanda abin da zan yi na ibada na karatun Qur'ani na duk abin da zan yi komai tsara shi nake su kuma irin mutane ne yan random abin nan rayuwa kawai kawai ya je ne kawai wani lokaci ma zama za a yi ta hirar banza a yi ta taɗi wani lokaci a kira abin nan video call da iyalai a ta maganganu da shauransu suka ce za su bini na ce ba za ku iya bina ba da Allah ku yi haƙuri in kuna da tambaya wanda na san zan iya baku amsa ku tambaye ni zan baku amsa amma maganar ku bini gaskiya ba za mu daidaita ba suka ce a za su iya bina na ce to shikenan bismillah to muka fara da su sai suka ga gaba ɗaya a wuni na ni akwai abin da daga awa kaza ta ƙare to zan higa abu kaza kuma ina gama nan ma kuma zan sake higa wani daban su da kansu mun dawo da dare suka ce an gafarta ma da ayi hakuri ba za mu iya binka ba na ce to na gode eh wallahi suka ce ba za mu iya ba na ce to kaga yanzu da na hana ku sai ku ce girman kai ne yasa yanzu na ce ba zan yi tafiya da ku ba ni malam ne ko almajirai don haka na ɗauki girman kan malanta na ce ni ba zan yi hulɗa da ku ba amma yanzu da na bar ku kun ga ba za ku iya ba suka ce gaskiya malam ba za mu iya ba mu muna son a ɗan zauna a yi hira a yi waye na ce to ni ba hira na zo ba shi ne gaskiyar magana jama'a to dan dama ce baka sani ba ko ita ne ta ƙarshe wala Allah ba za ka sake dawowa ba haka ne ko ba haka ba to dan me yasa zaka zo kai wasa to yasa zaka ga masu tafiya aikin umara su je su yi ta hirar banza su yi ta wasan banza su yi ta maganganun banza ba su san ni'imar da Allah ya kai su ba ba san girman ta bane shi yasa wallahi suke wannan wasa to haka kai ma yanzu da kake rayuwa a nan in baka gane ni'imar da Allah ya yi ma ba to za ka yi ta wasa da rayuwar har daga ƙarshe ka zo ka a wayi gari ba abin da ka tsinana wa kanka ballantana al'ummarka kuma ita lokaci ba jiran ka take ba yanzu maganar da muke dinnan lokacin mu ne ke tafiya duk motsin da kai daga cikin kirgen motsin da Allah ya kirga ma minus wannan haka ne ko ba haka ba in daga hannu kai to dama Allah ya kaddara wannan daga hannun sai ka yi to ka yi fa yanzu an gama da ni sai na gaba in motsa baki kai Allah ya rubuta wannan ranar daidai wannan lokacin zaka motsa baki ko in tafiya ce kai daidai wannan lokacin Allah ya kaddara zaka je gari kaza to ka fa je ka dawo ita fa ta wuce fa inda wata a gaba zaka yi in babu wallahi mutuwa zaka yi jama'a haka ne ko ba haka ba to dan me yasa mutumin da ya san irin waɗannan abubuwan ne ke gaban shi amma zaka gaba shi da tsari na yadda zai gudanar da rayuwa mutum ya zauna minti talatin ana hira awa guda ana hira da shi mutum ya zauna tamɓe ne kawai idan zai kirga ajandodinsa na wuni kaf gaba ɗaya a wuni ba shi da ajandar Allah kwaya biyu ko kwaya uku masu kyau duka ajandar hayaniya ne da bankaura to wannan yana daga cikin abin da ya karmu ya kuma hana mu ci gaba a cikin rayuwarmu ga abubuwa da za ka yi ƙoƙari ka koya na rayuwa ga ilmomi na rayuwa ga naz- nazarori na rayuwa ga hankali da za ka koya na yadda za ka yi mu'amala da mutane duk baka wannan sannan bayan haka kana da buƙatar ka san ibada ka san addini ka san musulunci bayan haka kana da buƙatar lokacin da za ka bauta wa Allah lokacin da za ka bauta wa Allah bayan haka kana da buƙatar sanin mai duniyar ka take ciki mai ƙasar ka take ciki mai addinin ka ke ciki mai rayuwar al'ummar ka take duk wannan a matsayinka na musulmi ana so ka san waɗannan abubuwa to amma ya zamto baka da wannan tsarin to wannan fitina ce wallahi da tashin hankali Allah ya yi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cewa fa inna fihim ad-da'if domin a cikin masu bin ka sallan nan akwai mai rauni wanda Allah ya yi shi mutum ne mai rauni baya iya jura abubuwa wasaqim akwai kuma wanda bahi da lafiya ne ba wai rauni bane amma dai yau din nan bahi da lafiya ko kuma yana da wata jinya da yake yawo da ita shi bai mutu ba shi bai rayu ba la ya mutu fi hawa la ya haya ina fata an fahimta saboda haka idan ka tsai da shi a tsaye ya jima to wannan jinya za ta dinga damun shi ko kuma ta ƙara fawa maimakon dam matakin da take shi ta ƙaru na fata an gane to dole ne ka abin nan wal kabir annabi ya ce akwai kuma wanda ya riga ya tsufa babban mutum ne shekararsa 65 70 na fata an fahimci magana akwai wani dattijo da muke sallah da shi a nan ya ce shi abin da yake burge shi da ni ya ce duk yadda na tsawaita hudu ba ya ce ina tashi sallar ta bata wuce minti goma sha biyar ko minti goma an gama an sallami jama'a ya ce wannan abin shi kuma yana masa daɗi daga an ta an yi kabbara ya ce shi kenan kawai shi kenan an idar an sallami ya ce he ya tafi dama yana jin fitsari he ya je fitsari na fata fahimci magana ya ce amma ga malam a rike ma a hudu ba kuma a rike ma a sallah ai abin zai mana yawa ya ce to amma duk yadda ka rike ma a hudu ba malam yadda ka ta abin nan kana tashi in kai Allahu akbar magana ta kare na ce haka ne ya ce to Allah ya saka na ce to mu ma Allah ya saka a ƙara haƙuri da mu an gane magana da ke ku to don haka akwai wanda babba ne ya riga da ya manyanta a ya yi girga ya tsufa ya fara kama shi sauran jijiyoyin jiki sun fara rauni don haka yana buƙatar a sake shi da wuri ya je ya samu ya huta to kai liban dole ka karanci waɗannan mutane kuma ka dinga sassauta musu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa idza salla li nafsihi idan ɗayan ku yana so zai salla shi kadai fal yutawwil ma sha'a to anan kan ya tsawaita yadda ya ga dama eh haka ake bukata nan tun da kai kadai ne ka zo sallar ka azhar ka makara ko kuma wani a makamancin haka ko za ka kai nafila shikenan anan sai ka jawo kira'ar ka kai laftawa ba wanda zai ce tsaya sai kai ka gaji sannan ka tsaya sababu sababu wurudil hadith wato sababin zuwan wannan hadisi shine mas'alar da ta faru da mu'azu dan jabal Allah ya hada mu da mu'azu dan jabal ainihin wato a cikin aljannar firdausi cewa mu'azu dan jabal ne a ya abun ya zo ya kabbarta dama yadda hadisin ya zo sahabbai sukan taru a fadar annabi sallallahu alaihi wasallama su yi magariba su yi isha to idan suka yi magariba suka yi isha to sannan sai kowa ya tafi gidajensu to mu'azu dan jabal liman ne shi a wato hai nasu wato a gangaransu ko kuma ka ce a unguwarsu to sai zamto zai je ya sallar isha tare da manzan Allah sallar da salama sannan sai ya dawo kuma ya sallar isha da mutanen shi to akwai fikihu da yawa a cikin wannan abun daga ciki ya nuna kenan ya halatta ka yi sallah guda biyu idan bukata ta kama isha aini kenan ka yi isha guda biyu amma ɗaya za ka mai da ita farilla ɗaya kuma ka mai da ita tamkar menene nafila daga ciki ya nuna halaccin wanda suke farilla su bi mai nafila ko wanda mai nafila ya bi mai menene mai farilla don dukansu sun zo a nasu wannan shine abin da ya nuna halaccin kai kana farilla ka bi mai nafila dan mu'azu dan jabal in ya idar da sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo kuma sai ya ja mutanen anguwar su sallar isha din nan ya masa raka'a hudu biyu ta farko da fatiha da sura biyu na karfe kuma iya fatiha sai sallar na fata an gane to har ta kai a na farko abin da zai sa mu gane halaccin haka shine shin zai yiwu a ce abu yana faruwa a zamanin annabi muhammadu kuma manzan Allah ya zama bai san wannan abin yana faruwa ba kuma musamman a ce wannan abin yana da alaka da menene da musulunci da addini zai yiwu ba zai yiwu ba ko to kenan in har kuwa yana faruwa na farko idan annabi ya sani sai ya yi shuru to wannan yana nuna menene halaccin abin ko da kuma cewa ba matsala don an ci gaba da yinsa na fata an gane wannan ya nuna babu laifi tun da annabi ya sani amma bai ce a daina ba na fata kuna fahimta da kyau to mu kaddara annabi bai sani ba shin Allah ma bai sani ba eh Allah ya sani to shikenan tunda Allah ya sani sai bai cewa annabi a dakatar da wannan abun ba ya nuna halaccin haka ko bai nuna ba ya nuna halacci na fata an fahimta shi yasa jabir Allah ya masa rahama yake cewa mun kasance muna yi wa matan mu azlu wal qur'anu yanzilu muna wa matan mu azlu kuma qur'ani na sauka kuma bai hana mu mu yi ba ma'anar azlu shine mutum ya sadu da iyalinsa sai daidai lokacin da mani zai fita sai fitar da azzakarinsa sai mani ya fita a waje a kaufan Allah a tuhmil wato tsoron kada ta ɗauki menene juna biyu ko ciki ya ce to muna yi wa matanmu haka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ƙur'ani na sauka amma ƙur'ani bai hana min haka ba me ke nuna maka jabir yana so ya nuna maka tun da ƙur'ani na sauka suna yin haka ƙur'anin bai sauko ya ce su daina ba ba a yi wa annabi wahayi cewa gafa abin da su wane suke yi su bari ba ina fata an gane to wannan ya nuna abin da suke ba menene ba ba laifi ba ne domin makarkararta ka ce annabi bai san ana yi ba to in ka ce annabi bai san ana yi ba hema ma tambaya ta bi mu ce to shi Allah ya san ana yi ko bai sani ba ka ga ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur abin da idanu ma suka ha'inta yana sani haka abin da kira zama suka boye yana sani balantana abin da ke faruwa a zahiri ina fata an gane to a karkashin wannan sai ya zama mu'azu dan jabal yana jan sallah guda biyu ma'ana yana yin sallah guda biyu a lokaci guda ya yi isha a masallacin annabi ya dawo ya yi isha tare da jama'arsa to sai malaman fiƙihu suka ce to ta ƙofar annabi da yake yi ita wannan ita ce asalin farilla din wanda kuma ke dawowa ya yi da jama'a a anguwarsu wannan kuma mecece nafila ce ina fata an gane so a ƙarƙashin wannan kuma su da suke binsa a matsayinsa na mai nafila su kuma masu farilla ba a ce sallarsu ba ta yi ba ko don haka idan mai nafila ya ja mai farilla sallah sallarsu ta yi dukansu da shi da wanda ya bi shi duka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda wannan hadisin da ya faru to abin da ya faru shine wata rana mu'azu dan jabal ya zo yana jan sallah sai ga wani bawan Allah ya dawo daga kiwo ya dawo daga kiwo da zai wuce gida sai ji ana sallah sai ce kai bai kamata ya bari jam'in nan ya wuce shi ba da haka sai ya dan kora shanunsa gangare ya bar su a gurin ya alwala sai ya zo sai ya shiga masallaci ya kabbarta sallah mu'azu dan jabal ya gama bakara yana tsammanin zai ruku'u sai ya shiga mai ali imrana wasa gaske yana ganin in aka yi izu ɗaya za a tsaya in aka yi izu biyu za a tsaya sanda ya dire da ali imrana yana ganin to in aka yi ali imrana aka yi zai ruku sai ya shiga ina nisa'i wannan bawan allah sai ya ji gaskiyar magana ba zai iya jurewa ba ya dawo daga kiwo ya gaji ga shanu a waje suna ya basu na fata an gane ga yunwa ga kishirwa kawai sai a watar waya aka ce sai ya karasa sallar shi sai ya zauna ya jira mu'azu dan jabal ya gama duk abin da zai yi ya zo ya same shi a zaune ana kawai ya ci gaba wasu malamai suka ce a'a ya karasa sallar shi ya salla ne wasu kuma suka ce a'a ya yanke sallah da mu'azu dan jabal ya koma ya yi tasa ya sallame to magana mafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka fi yadda da ita cikin waɗannan maganganu kashi uku suka ce ya ƙarasa sallar ne ya zauna amma bai yi mai ba bai sallama ba suka ce domin idan misali ya idar ne har ya sallame ai dama gajiya da yunwa ta sa ya idar ya sallame to me ya hana shi fita na fata kun fahimci magana a masallacin ya je biya bukatarsa da haka suka ce ya karasa sallar ne sai ya jira da ma'azu dan jabal ya gama ya zo ya zauna zaman tahiya na karshe ya sallama shi ma sai ya sallama shikenan ana sallamewa sai wasu suka matsa kusa da ma'azu dan jabal ya suka ce akwai wani wanda ya ja ka sallah amma muna ga munafiki ne ka san mutane da an ce kalmar munafurci a kawai sai ka ga mutum dan yayi wani abin da bai ma ba kawai ka ce munafiki ne ba a haka wallahi ko kuma kawai dan mutum yayi wani abu ba daidai bai ka ce ai bai da tsoron Allah ai ba dan Allah yayi ba kai ya aka yi ka tsaga zuciyarsa ka gane ba tsoron Allah yake ba dan Allah yayi ba na fata kuna fahimtar magana so ba daidai bane yanke wa mutane hukunci tsakaninsu da ubangiji an gane suka ce ai munafiki ne ah mu'az yana jin haka sai ya ce la arfa annahu ila rasulillahi to akwai in dai haka ne na kai karasa gurin manzon Allah ya za a yi muna sallah tare ya karasa sallarsa ina matsayin limamin shi ba zai yi hakuri ya jira ni ba sai shi ma wannan mutum da ya ji an kai wararsa gurin mu'az dan jabal an an tayamar munafurci yace to ai annabin ba naku ne ku kadai ba ni ma hadda ni ni ma zan kai kara gurin shi ya akai ya akai sai ga mu'az ya iso wannan bawan Allah ya iso mu'azu ya gama jawabi wanda mutum ya ce manzan Allah ni ma ina da jawabi to manzan Allah haka yake idan ka zo da kes ya saurare ka ya saurari dan uwanka haka ake hukunci tsakanin mutane jama'a bai yiwuwa ka yanke hukuncin abin da ya faru tsakanin mutane ba tare da ka saurari kowane bangare ba in dai kana yin haka a rayuwa to lalle zaka zama azzalimi duk yadda wani ya kawo ma gulmar wani ya ce ai yayi kaza ai ya ce kaza sai ka ce to Allah ya sawwaki Allah ya yi ba abin da za ka ce ka ca ba abin da zan ce tukunna ba dai ka gama baya biyu ya to naji na gode shi kenan sai ka nemi wancan shi ma sai ka ji menene rashin wannan wallahi yake haifar da rigima da fitina tsakanin al'umma tun ya saurari bangare kaza ya yanke hukunci ba a haka ka saurari abokin rigima ba ka saurari abokin rigimarsa ba ka saurari rikicin mata da miji ka saurari mijin ba ka saurari wa ba kuma baka saurari matar ba ko kuma ka saurari matar baka saurari wa ba baka saurari miji ba wannan duk yana daga cikin abin da ke jawo wato matsala na rashin adalci da kuma ɗaukar laifi ka ɗora wa mutum ɗaya kuma daga ƙarshe sau da yawa aka zo a ji kunya akan irin wannan abubuwa da haka manzan Allah da ya saurari mu'azu da ya ce tun da kai sahabi ne duk abin da ka faɗa haka yake ba a'a sai ya ce wane eh kai ma yi bayani wannan bawan Allah ya yi bayanansa bayan da ya kammala bayanansa manzan Allah sai juyo kan mu'azu sai ya fada shi da fada fada da ka sani har ya gaya masa wata kalma wanda kalmar tana da hatsari in ba dan kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ba dan yana cikin sahabban manzan Allah ba to da wannan kalma ta ainihin wato kai wani mataki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aturidu an takuna fatanan ya mu'az mu'azu kana so ka zama fitinanne ne ma'ana kana so ka fitini mutane a addinin su ne kaga magana ta yi zafi annabi ya gaya wa mutum wannan kai ka san abin ya kai inda ya kai aga ne ko ba haka ba yace dan me yasa idan kuka zo za ku yi mutane sallah ba za ku ja ƙananan surori ba ku zawa shamsi ku zawa laili ku za iza ja a da shauransu annabi har ya ambata wasu surori wanda suke ƙananan surori yace me yasa ba za ku ja su ba idan kun zo jan mutane sallah sai ku ja sura mai abin nan yace daga yau karka sake haka idan ka tashi zaka ja sallah da mutane ka ja su abu ne yace domin a cikin su akwai mai rauni akwai marar lafiya akwai wanda girma riga ya kama shi yace sa'an nan in za ka yi sallah kai kadai to ka tsawaita yadda ka ga dama annabi ransa ya ɓaci idanunsa suka kaɗa fuskarsa ta murtike saboda wato abin da mu'azu ya aikata tun daga nan mu'azu ya shiga taitayin shi sabai suka ce bai ƙara wani abu kwatankwacin wannan ba har ya kai matakin da kamar yadda wani daga cikin malamai ya kawo a cikin hilyatul auliya ya ce yana daga cikin abin da mu'azu kullum in ya tuna sai ce ina ma da wannan sallar baki ya jata ba da wani ne daban ya jata da ya fi masa alheri saboda faɗan da manzan Allah ya mishi na fata an fahimci magana ya ce ya gwammace a ce wani ne daban ya ja wannan sallar ba shi ba to a ƙarƙashin wannan kuma daga nan za ka gane ƙoƙarin sahabbai da jajircewarsu akan ibada a raka'ar farko jama'a mutum ya karanta baƙara ya karanta ali imrana ya shiga nisa'i kusan izu goma sha ko izu goma aƙalla ina fata an fahimta wannan izu goma sha sha biyu to ka duba a raka'a ɗaya kuma sauran sahabbai sun yadda sun bi shi a haka domin in ba dan an yi wannan abin har an kai mu'azi ya kai kara gurin annabi ba su ba za su kai shi kara gurin wa ba gurin manzan Allah ba wannan qadiyyar ne ta sa magana har ta je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to daga nan za ka gane akwai hunaka farqun bainana wa baina sahabati rasulillahi akwai bambanci mai nisa tsakaninmu da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma daga nan ne kai za ka ɗauki darasin cewa ya dace ka yi haƙuri ko da allah jarrabe ku da limami mai irin wannan to ka zamanto mai haƙuri ko da dai ba muna ɗaure limamai gindi ba ne cewa su ci gaba da yin haka a'a tun da annabi ya hana dole a bari amma muna cewa kuma in allah ya jarrabe ku da irin wannan limamin to ku zamanto masu haƙuri domin ni dai na san cewa a cikin yawan tsayuwa yawan menene yake lada a gurin Allah kuma ma idan ka zubi mutane idan aka idar da sallar dan aka sake ka ina za ka je in dai za ka iya zuwa kai minti talatin ana hira da kai me yasa ba za ka iya minti goma sha biyar ana sallah da kai ba ban gane ko kun fahimta ba yana da kyau kar mu zama ragwaye daidai lokacin da muke jan hankalin limamai su ji tsoron Allah da kuma a lokaci guda yana da kyau mu ja hankalin mamu mu ma mu ji tsoron Allah mu dinga haƙuri saboda wata rana sai labari yanzu duk wannan tsawaitawar da mu'azu ya da sahabbai yanzu sahabban suna ina eh duk tsawaitawar da ya musu dinnan yanzu suna ina suna lahira me suke kwasa roman abin da suka yi wadaka duk wannan wahalar za ta kare kuma za ka tafi lahira kuma wallahi za ka je kai zaman da ko zaman jiran da za ka ji ina ma ka karar da rayuwarka akan addinin musulunci wallahi tallahi duk tsoron allahnka duk biyayyarka ga Allah duk yadda kake tsawaita ibada da duk yadda kake aikin alheri wallahi in ka je lahira sai ka ji ina ma ka ƙara ninkin ba ninkin akan abin da ka yi domin za ka ji da ka yi abin da ya fi haka to da ka samu ni'imar da ta fi haka ban gane ko kun fahimce ni ba to kaga kenan babun ta da hankali da har za ka zagi liman ko za ka ce liman nan bai da adalci ko ƙananan maganganu saboda a daidai lokacin da ake ganin ya matsa ma ko kake ganin ya matsa ma to a lokaci guda kuma gata yake nema maka a gurin Allah domin gwargwadon yawan karatun gwargwadon yawan tsayuwar gwargwadon yawan takawar gwargwadon yawan khushu'in gwargwadon yadda matsayin dan adam ke karuwa a gurin waye a gurin Allah dan haka mu zama masu hakuri ko kuma limamai tun da annabi ya hana tsawaitawa ku dinga sassautawa mutane wannan shine adalci jama'a an fahimci maganar da kyau shine adalci limamai ku ji tsoron Allah ku rage kai kuma Allah ya jarrabe ka wata ran ka bi liman sallah ya tsawaita kai hakuri ka daure zuciyarka ka bari har a idar kuma kar kai gunaguni kar kai maganganu wani lokaci maganganunmu da gunaguninmu akan matsaloli irin wannan wallahi suna iya rusa ladan mu mamu kai wasa kawai ka tsarkake zuciya kai hakuri rayuwar nan gaba daya hakuri ake da juna akan ko menene ne balantana akan ibada kuma in kai nazari kamar yadda na faɗa wasu tambeli da kake yi na rayuwar idan an tutsiye ka an ce me yasa kake yin su wallahi ba za ka iya bada amsa ba kuma an bankaɗo ma asarar da kai a wannan tambelan a bankaɗo asarar da ka tafka na rantse da Allah in dai kai musulmin arziki ne sai ka yi nadamar ɓata lokacinka akan wannan amma yanzu ka duba haga kuma wannan karatun da muke akwai wanda ba shi da lokacin zuwa ya saurare shi jama'a haka da ko ba haka ba ba shi da tayi ba shi da lokaci su suka fi yawa ko jazakumullahu khaira karatun qur'ani da ake ranar juma'a jama'a suka yi ta damun ma'ana ai karatun qur'ani ai karatun qur'ani yawo karatun qur'ani ba mu iya ba malam dan Allah a taimake mu muka zo muka ɗauko malamai su malam yusuf su malam sadiq bala muka ba su haƙuri muka rarrahe su muka ce su zo a yi haka ne suka zo suka fara yanzu a cikin kaso ɗari na waɗanda suke zuwa karatun kusan kaso saba'in da biyar sun watsi haka ne malam yakubu sun watsi ta sa zuwa kuma a lokacin da muka ce da suka ce a zo a yi damun ce ba za a yi ba da sai su koma kuma suna zage mu kagan su na sun gina masallaci ba sa karantar da jama'a ko ba haka bane jama'a su koma su ta surutu to amma an assasa abin ya fara zuwa sati biyu sati uku ya jefar ya ana fahimtar karatun Allah ya saka mala abdullahi mala abdullahi ya ce muna ganewa daidai gurgudu to amma an watsar to lahiran nan ba wanda zai nema ma kai zaka nema a barka da kanka ina mai tabbatar muku wallahi lahira kai zaka nema wa kanka ta hanyar da Allah ya ce a nema ta nan ake nema amma in baka nema ba kana jiran wai wani ne zai sama ma ita to lalle lamarin zai zama ma wani iri Allah ya shirye da mu dan haka wannan hadisi ingantacce ne Imam Bukhari da Muslim ma sun fitar da shi italatul imami ar-raka'atul ula menene hukuncin liman ya tsawaita raka'ar farko ka san akwai limaman da in suka zo raka'ar farko za su ja shafi guda da rabi ko shafi biyu raka'a ta ƙarshe sai za inna a tsaye na kalkautar sai buga ruku'u ba ruwan shi shin wannan abun daidai ne ko kuskure ne sunna ne ko bid'a ne ya dace a dinga yin haka ko bai dace ba to shine za mu ji a hadisin abi sa'id al-khudri an abi sa'id al-khudri qala laqad kanat salatu zuhri tuqamu لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أنقاني دقى أبو سعيد الخدري الله يحد أمد أبو سعيد الخدري أجنة الفردوس أبو سعيد الخدري يكي تيوى لقد كانت صلاة الظهر تقام sallan azahar ta kasance ana tsaye da ita fa ya zahabu zahibu sai mai tafiya ya tafi ilal baƙiya har zuwa makabartar baƙiya na fata an fahimta fa ya ƙadi hajatahu ya je ya biya buƙatar shi ma'ana ya je ya ziyarci makabarta ya addu'o'i ya dawo thumma ya tawabba'u kujuwa sannan ya yi alwala ثم يأتي سنن يذو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم ينا ركع فرقو بيركو أوبا مرويتي أبو سعيد الخدري يتي مما يطولها سبو يد النبي كي طويت ركع فرقو تعزها na fata kuna fahimta to shi yasa muka ce dole ai balancing ka gane duk da an ce ba a tsawaitawa saboda marar lafiya da babba da wanda yake mai rauni to ka gane kuma sahabbai ba ragwaye ba ne annabi muhammadu ba rago ba ne jama'a kaga dai a can ya ce a takaita ko yanzu kuma ba a je ko ina ba an je yana tsawaita raka'ar me raka'ar farko to ana yi ne bai na zalika kawama kai malamai ma suka ce shi liman yana da damar ya dubi yanayin mutane misali akwai lokacin zafi ana zafi to wannan lokacin liman ana so ya dan dinga sassautawa saboda wani baya shiri da zafi ko misali zarrati hankalinsa na tahi ya kiɗi ne ma ya rasa ina zai sa kan shi to wannan lokacin limamai su gajarta ko kuma lokacin moderate moderate lokaci lokacin da ba zafi har can ba ba kuma sanyi har can ba to ita ma sallar ka ta zamanto menene baina zalika qawama kai baka tsawaita ba kai baka me ba baka gajarta ba to ko kuma lokacin sanyi misali irin wannan lokaci kaga yanzu wannan lokaci ne na sanyi ita kanta tsayuwar tana baka nishadi domin za ta sa ka dan gaji gajiyar da zaka ji alamun zufa sai ka ji hankalinka ya dawo daidai jikinka ya dawo daidai wa daidai to shi liman yana kallo mun samu wannan cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a da wani sahabi yake cewa annabi ya kasance ko shi annabi yake faɗa cewa ya kasance wani lokaci yakan fito da niyyar tsawaita sallah sai ya kabbarta sai ya ji mata 'ya'yansu na menene kuka a baya ya ji jinjiri yana ta kuka uwa ta rasa inda za ta sa shi ta goya shi bai daina ba ta rike shi a hannu bai daina ba ta jijjiga shi bai daina ba annabi ya ce sai ya yi ruku'u a sallame da wuri don a sallami mata saboda yanayin da aka tsinci kai a ciki kaga wannan duk yana nuna mana yadda annabi ke kallon yanayin mutane sannan ya tsawaita sallah ko kuma ya menene ya gajarta saboda haka limami mai fikihu mai fahimta shi ke kallon yanayin mutane ya tsawaita musu ko kuma ya gajarta musu ko kuma liman ya kalli yanayin nishadin mutane misali a ce yau asabar ne da lahadi misali nake muku kaga asabar da lahadi ai babu aiki ko wani a gida ma yau ne ko wani a makamancin haka sai ce to tun da yau asabar ne bara a tsawaita asuba ko a tsawaita azahar ko a tsawaita isha saboda yana ganin da yawa mutanen da suke wannan yankin wato ma'aikata ne da haka dan ya tsawaita musu a weekend ba matsala ba ce na fata kuna fahimta saboda wannan ne lokacinsu na hutu suna gida ba su yi wasu ayyuka na gajiya ba ko kuma liman ya tsawaita asuba saboda galibi mutane da daddare sukan samu bacci da hutawa da haka sukan fito da asuba da garji da kwanji da wanji da kuma jin cewa suna da cikakken hutu a jikinsu sai ya tsawaita asuba wannan babu laifi amma ana so a gadarta akalla a zahar idan ba ya zama akwai wani dalili na tsawaitawa ba saboda a zahar lokaci ne gaskiya wanda mutane sun riga da sun rugunsu mu cikin al'amura wani ma'aikaci ne yana ofis ya fito don ya samu jam'i wani dan kasuwa ne ya rufe shago don ya zo ya samu menene jam'i ina fata an gane wani dan kwangila ne ya baro ma'aikata suna ta kafta diga ko ya taho ya samu jam'i ya koma gurinsu ko ba haka bane kowa da irin abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa ko ya kaddara masa na abubuwan da yake yi to liman sai ya lura da wannan jama'a wannan irin hali suke ciki sai ya tsawaita ko ya ainihin wato gajarta shi yasa akan so limami ya zamanto ma'abocin fahimta da ma'abocin ganewa da ma'abocin sanin halayyar mutane da ɗabi'unsu da kuma yanayin sanin environment ɗin da yake rayuwa da waɗanda kalan mutane yake rayuwa shin majoritin su 'yan kasuwa ne ya san ya zai mu'amala da su shin majoritin su ma'aikatan gwamnati ne ya san mu'amala da zai da su da haka irin sallar da limamin gidan ma'aikata zai ja daban take da sallar da limamin da ke kusa da kasuwa ko cikin kasuwa zai ja ban gane ko kun fahimta ba saboda kowa da irin yanayinsa da kuma yadda halinsa yake dole sai ka dubi me yake ciki shi yasa za ka ga idan li masallaci akwai limamai biyu ko uku idan aka ji wane ya kabbarta zai fara wane ne eh ab gama gamunan da gudu saboda an yana sassautawa mutane idan ka zuwa ne a kabbata wane ne eh to muna zuwa wani sai ya ji an kusa ruku'u sannan ya taho ko ba haka bane ko kuma ma an yi ɗaya ko biyu sannan ya zo ya zo ya jona biyu ya san dai duk inda ya karanta fatiha ba dole sai ruku'u ba tun da ya yi biyu masu masu kira'ar to an gama to yanzu fatiha ta saura ya zo ya jona to dole sai ana balansin ana duba yanayin mutane ina fata an gane amma a lokaci guda ana ƙara gaya muku wallahi mutane mu ji tsoron Allah mu zamanto masu jajircewa akan ibada yanzu dai kun ji annabi yakan tada sallan azhar mai tafiya ya tafi zuwa baƙi baƙi a fa tsakaninta da masallacin annabi ko a yanzu duk da an yi expanding din masallacin an faɗaɗa shi har ma katangar masallacin ta zo ta haɗa katangar baƙi'a amma ko a yanzu kafin ka shiga makabartar baki a ka fito aƙalla ba a ƙasar ba za ka ɗauki minti talatin wannan a ƙaramin takadiri daga jikin masallacin annabi ka shiga ka yi addu'a wa sahabbai da waɗanda suke binna a makabartar na fata an gane ka fito ka dawo cikin masallaci aƙalla za ka share minti talatin wannan kayi a cikin gaggawa kenan wannan ma sai kana da sauri ko jazakumullahu khairan sai kana da sauri to don Allah idan annabi zai ja a zahar raka'ar farko minti talatin wannan na baku ne a dan misalin da zaka fahimta to da Allah dan limamin ka ya rike ka a raka'ar farko minti biyar tsakanin da Allah ya tsawaita maka to amma yanzu ko kun san wata azahar din gaba ɗaya ta tun daga raka'ar farko har sallama ba ta wuce minti biyar ne amma wallahi a hakan sai wani yayi kuka to wai kai kai kan kai ne ka nada mu limaman nan ne ko kuma me yake faruwa ne da kawai komai muka yi kayi korafi na fata ana fahimtar magana gaba ɗaya raka'o'in tun daga farko har ƙarshe ba za ta wuce biyar ba minti biyar ba an gama amma a hakan sai ya yi surutu ya yi korafi ya ce su an takura su an matsa musu wallahi matsawa tana nan tafan ba Allah ne ya kiyaye ka ba ba a matsa ma ba tukunna in ba Allah ne kiyaye ba matsawar da kake ambatawa za ta zo za ta same ka anan ne za ka gane me ma'anar matsawa ban gane ko kun fahimce ni ba so mu ji tsoron Allah mu zamanto masu uzuri masu sassautawa kuma mu zamanto masu menene masu jajircewa da kuma rashin ragwantaka a fagen ibada yasa a da Allah ya tashi siffanta suflar munafukai sai ce sun kasance qamu kusala eh wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafukai daga cikin siffar sallar su Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu lalle munafikai suna yaudara Allah amma sani Allah ne yake mayar da martanin yaudara a kansu in sun tahi za su yi sallah sai su tahi cikin kasala ka lura ka ganka ka kalli kanka in dai idan aka kira sallah jikinka na mutuwa na rantse da Allah kitta an takuna munafiqan kana dab da ka zama munafiki in ma baka zama ba ka lura da wannan ɗabi'ar da kyau in dai kai babu inda rauni ke kama ka mutuwar jiki ke kama ka kare zuciya ke kama ka sai ka shigo masallaci an kabbarta sallah wallahi kana dab da ka zama munafiki Allah ne ya faɗa kamo kusala Allah ya ce za su tsaya suna sallah cikin kasala sai mutum yayi jalab yayi garau malam ba wani karsashi a jikinsa baya jin sallar tana motsa shi kuma wannan hikimar fa taka zama ka samu karsashi annabi ya ce in ma za a zaɓi liman to a zaɓin liman mai siffa guda biyu manyan siffofin sauran su biyo baya na farko ya zamanto mai murya na biyu ya zamanto mai zaƙin murya akwai bambanci akwai da za a ga limami ne yana da volume sosai amma muryarsa ba daɗi haka ne ko ba haka ba wani kuma za ga muryarsa da zaƙi cakwai ma'ana yana karatun da zaƙi amma sai ka kasa kunne da kyau sannan ka me ka jiyo karatun amma fa karatun akwai daɗi ya iya karereya madda da gunna da ƙalƙala sugura da kubura ta ɗibiki garau amma matsalar sahi ne ba da volu yadda karatun zai fito yadda kikirjinka jinka sannan ya zama limami ya san ma'anonin alkur'ani a ƙur'ani akwai inda in ka zo karantawa ɗaga murya za ka yi saboda ana so abin ya daki waɗanda ake karantawa akwai kuma inda aka zo ana so ka ɗan sauƙar da murya ka faɗe shi a hankali ka wuce shi yasa ka kalli wannan bawan allah muhammad afif ɗin nan ka ji kira'arsa haka za ka je yana yi wani guri sai ɗaga murya saboda akwai bukatar daga murya wani sako ake isarwa a wannan gurin wani guri kuma sai a sassauta ana so a sassauta murya saboda sakon a sassauta ake so ya isa to ka kalli wannan mai suna malamin nan da ya hatsari dan sudan din nan ya rasu malam nurai shi ma ka lura da kira'arsa haka yake wani guri sai ya kai ta a hankali sai ya dire ta in ya tashi daukar ayar gaba kuma sai ya daga murya to duk wannan wani abu ne na masana qur'ani da yadda suke isar da sako lokacin da suke jan mutane sallah to dole sai an samu liman yana da wannan siffofi yana da irin waɗannan abubuwa to nan ne zai zama cikakken limami irin wannan limamin ne la Allah ya datar da ku a cikin masallacin ku za ku ga kan cewa wallahi za ku yi sallah amma wallahi tallahi duk tsawaitawar ma ba za ma ku gane ya tsawaita ba ba za ku an karma ya tsawaita ba ko kuma ma kaga an idar da sallar mutum yana cewa akramaka Allah wallahi ba na so ma idar da sallar nan so nake a ci gaba saboda me yanayin kai limami kana taimakawa mamu da masu binka su saurari sallarka kuma su ji karsahi lokacin da kake jansu ya sa ku duba duk sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama musamman wanda suke zamanto ƙari'ai to za ka samu da wahala a ce ba su limanci ba dukkansu kuma annabi ya yi rekomendin kira'o'insu saboda zaƙin muryarsu da kuma ainihin wato abin nan akwai ma sahabin da annabi ya je yana karatu ya ce laqad utita mizmaran min mizmari ali dawud lalle Allah ya baka murya da algaita da sarewa irin algaita da sarewar mutanen annabi dawud domin annabi dawud ne malamai suka ce ya kasance idan yana karanta littafin shi saboda zaƙin muryar shi har tsuntsaye ne ke sakkowa daga kan bishiya suna sauka akan kafanin shi ka san dai babu abin da ya kai tsuntsu iya rera kuka mai daɗi ko wani tsuntsun idan ya kuka sai ka ji kalimce idan haka ne to su kansu idan annabi dawud na kira'a wallahi sakuwa suke da kan bihiya suna hawa kan kafaɗinsa suna shawagi suna jin daɗin kira'a ruwaya ta zo ingantacciya annabi yake cewa mallam ya taghanna bil qur'ani falaysa minna wanda duk ba zai tsaya ya rera ƙur'ani ba jama'a a sallah da ibada da kira'a ba a jin kunya ka zo za ka yi karatu ka buɗe muryarka kowa ya ji ka kana karatun ƙur'ani ba abin kunya ba ne amma yanzu za ga wani yana kira'a wai jin kunyar mutane yake ya gagara ɗaga murya ya gagara rerawa ya gagara fitar da muryar ya gagara kaza ya gagara kaza to ana buƙatar kai mai karantarwa ko kai ƙari'i ko kai abin nan a gaban kowaye za ka yi karatu ka fito da muryarka ka baza ta ka rera ta wannan daidai ka yi wanda dai ya ce ma ba don Allah ya kai ba za ku haɗu da shi a lahira ba shi kenan ba za ku haɗu da shi ai bai san zuciyarka ba Allah ne san zuciyarka to in ya ma hukunci cewa ai ba don Allah ba ne ka bashi ya ɗeba wa kansa bala'i ne za ku haɗu a filin tashin kiyama kai da shi so we have to very very careful akan al'amarin addinin Allah ka zauna ka koya kar ka ji kunya gurin koya kar ka ji kunya gurin karanta a gaban kowa idan an ma gyara karbi gyara in ka yi daidai kai godiya wannan shine addinin musulunci ma ya zamanto muna yin abubuwa kamar ba mu ba wannan ba daidai bane mu je mu karatu mu karasa to shine yake cewa a sai mutum ya tafi zuwa baƙi to kaga wannan yana nuna mana tsawon yadda wato ainihin wato annabi ke tsawaitawa mutane a raka'an farko don haka wannan sai nuna mu zama bai na zalika kawama alladhina idza anfaqu eh lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika kawama kar ka zarce kar kuma kai kasa ka zama tsaka tsaki to haka annabi yake wa sahabbai a can kaga ya hana tsawaitawa anan kuma mun je na tsawaita dan ka gane rahin tsawaitawar ba na ragwaye ake magana ba kawai sallah minti biyar minti bakwai an gama ta malam wallahi akwai wani masallaci da na sani har sha'awa nake sabgata ta biyo ni ta masallacin na tsaya ne sallah a gurin saboda wallahi tallahi ni dai a garin nan ban taba ganin masallaci da suke nutsatsiyar sallah irin masallacin ba mutanen har sun saba su limamin sun saba da abin da limamin yake musu shi kuma limamin faƙihin limami ne malam idan aka zo ana sallan azahar in aka kabbarta kaga wannan tarin da malam yakubu yayi wallahi ko tarin ba za ka ji ba kiru za ka ji masallacin yayi tsit ba mai motsa kafa ba mai gyara kafada ba mai kaza ba an nutsu tsit sallar kawai ake in aka yi ruku'u a yi ruku'u in kuma sallah ce ka san yanzu amin ma fa a yi kira'a mutane a je gairin magdubi alaihim wa a ce amin yanzu mutane kunyar faɗa suke yi akwai wanda kuma an hana su faɗa ne an ce ba a faɗa wanda a masallaci jama'a ba wai maganar idan liman ya je ghairil magdubi alaihim wala dhalin ba hatta hatta wato in an idar da sallah wanda daga cikin sahabbai cikin matan annabi muhammad take cewa ina gane su annabi sun idar da sallah saboda dirin muryar sahabbai wajen zikirori dirin muryar sahabbai mana za ka ji kamar masallacin zai fashi wannan sunnar ka jiga karkara har yanzu suna raya ta idan aka idar da sallah za ka ji kowa ya kaure da zikirorin bayan sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram kowa za ka ji a masallacin yana yi da ƙarfi wannan ita ce sunnar manzan Allah wannan shirfi ne kake anta bidiyun wallahi bid'a ka aikata sunna ne ka ɗaga murya a jika Allah ya saka wa profeso wannan MK Yunus ko yanzu inda zai sallah a masallacin nan sai dai ku ta kallon shi ma yana kallon ku ana idan da sallah zai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu da karfi kuna jin sa an ka kalle shi ma sai ya kalle ka ba shi kenan ba duka kallo ne ai hi ka kalle shi ma rama ba magana ta karewa amma duk mun watsar da waɗannan sunnonin jama'a wallahi ɗaya daga cikin matan annabi ta ce tana gane annabi sun idar da sallar asuba ko azahar abin nan ko azahar ko la'asar ko magarba ko isha saboda ɗaga murya a lokacin zikirori bayan sallah ma duk mun zama mun takwarkwashe mun zama mun rakwarkwashe mun fatattake duk gaba ɗaya mun zama wasu iri ga mun ga kamar Allah ya shirye da mu Allah ya datar da mu saboda haka yake cewa abin nan lokacin ya tafi ne mu dakata akan wannan hadisin ko mu je na gaba an zo gaba to za mu tashi akan wujubi mutaba'atil imami wa hurmatu musabaqatihi wajabtin sai liman yayi ruku'u sannan kai me ruku'u sai yayi sujjada sannan kai me da haramcin girga liman ruku'u da riga liman sujjada akwai masu zangayi da gaggawa daga liman ya haka kafin ya kabbara su har sun tafi to wannan ba daidai bane za mu zo akan su za mu tashi sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillah malam kai taso ka kira sallah